a faro da taimakon Allah a cikin wannan littafi na annahul wadih aljuz'u thani wanda Sheikh Mustapha Amin da Ali Jalim suka rubuta jawazimul mudari fi mudari kalmomi da suke mufili mudari jazma guda biyu ne ko kuma sun kasu kashi biyu a yana jin ma mun yi shacin mulha ko ma ya ji zumu fi'ilan mudari'an wahidan da kuma ma ya ji zumu fi'ilaini mudari'aini shi kenan ka gama karatun zai mana sauyin tafiya akwai kalmomin da suke ma fi'ili mudari'i jazma guda ɗaya akwai wanda suke ma fi'ili mudari'i jazma guda biyu to wanda suke yin jazma guda ɗayan su ne za mu ƙara ke ganin su a can cikin nahu na ɗaya mun ga ne la da in afwan la da lam haka ne ko to ga sauran addu'a guda biyu lamma da lamul amri jawazimul fi'l al-mudari ala adawat allati tajzimu fi'lan wahidan adawat da suke mu fi'li mudari guda daya jazma al-amsila misalai kabira al-gulam wa lamma yatahazzab yaron ya girma amma har yanzu bai samu tarbiyya ba kunga lamma tana nuna korewa ne har yanzu bai sami tarbiya ba to kun gane amma dai tun lokacin da aka yi maganan har zuwa yanzu da ake da muke wannan karatun bai samu tarbiyan ba shine muka ce misali mutane guda biyu sun tafi hassan da husaini hassan ya tafi shi ba zai dawo ba sai aka tambaye ka hal raja hasan sai ka ce mene lamiyar je amma husaini shi ana tunanin zai dawo akwai fatan yin dawowansa karka ce in an tambaye ka hal raja'a husaini karka ce mene lamiyar je sai ka ce mene lamma yarje har yanzu bai dawo ba kenan ma'anansa na daga cikin abin da ya bambance tsakankanin lam kenan da lamma annan nafiya bi lam ya taƙayyadu ko muƙayyadun bi zamanin madi Allah ya ce halata alil insani hina min dari lam yakun shay'an mazkura shin wani lokaci bai zo ma dan adam ba bai zama wani abin ambato ba mana hakika akwai lokaci da ya wuce can baya dan adam ba abin ambato bane ba a san dan adam ba ba dan adam bayan kasa kaga lam yakun sham mazkur Allah ce sai zo da mene lam to amma yanzu ba gashi ya zama kun banci wannan ko to saboda haka nafi din muqayyad ne bi zamanil madi tana kalbi ma ko in ba manta ba ita ko lamma annafi biha yastamiru ila zamanu takallum ko dai wanda ita yana ci gaba ne har zuwa lokacin da ake magana Allah ka samu dace lam da lamma dukan su harufa ne dukan suna fa'idantar da nafi dukan suna mafili mudari ne guda ɗaya jasma sai kuma mene a lam da lamma muke magana a muhallin ittifaq sun ittifaqi kan abubuwa guda hudu ko lam tana nafi lamma ma tana nufi lam harafi ne lamma ma harafi ne lam tana mafili mudari guda ne jazma lamma ma tana mafili mudari ne guda ne jazma sai kuma da sun yi tafaki kan abubuwa guda hudu ne kuma suka saba kan abubuwa guda hudu ittafaqa lam wa lamma fi arba'ati umurin wa ikhtalafa fi arba'ati umurin mhm harufa ne dukansu suna yin jazma sannan kuma suna shigan ma mudari'i ne dukansu? na? ka ce? eh akwai ɗaya da yake a faɗo suna fa'idanta da nafi eh suna nafi dukan harufa ne suna jazumi jazma kuma suna shigan ma mudari'i to kuma sun ittifaki wajen abubuwa guda hudu ai sun ikhtilafi baram baram wajen abubuwa guda hudu sun saba annafi bilam muqayyadin bi zaman al-madi wannan fi bilan ma yastamiru ila zamanin to ai amma abubuwan mai sauki ne kana jefa mu farfesa google kawai ittafaqa lam wa lam ma fi arba'atin urin wa ikhtalafa ta fi arba'atin urin sai ka tura ma farfesa google nan da nan ko zai nuna maka ko kuma mu samu littafin mugunin labib mugunin labib ko da ke wani na cewa maganar labib eh littafi ne wanda yake zai wadatar da allabibu masoyi masoyinsa akan kawai adawat ne na ibn sham ina jin kaman uthaymin ne ko ya yi iktisarinsa ya summarize littafin cikin fallaye ba su wuce 200 da wani abu ba na? ya takaita littafin ya yi summarize littafin kaman uthaymin ne to Allah alam كبر الغلام ولما يتهذب ذهب الرسول من زن ya tafi walamma ya'ud amma har yanzu bai dawo ba kaga akwai yiwu mene dawansa na to banar amiru kasra sarkin ya gina bene walamma yaskunhu amma har yanzu bai zauna cikinsa ba bai tare ba kaga dai ana korewa ne ko zamanin kuma tun lokacin da ya ginin har yau ne tabar zar'u shukan ya nuna walamma yuhsad amma har yanzu ba a girbi ba to kaga idan ka zo lamma sai ka ce harfu nafiyin wa jazmin wa menene shi ma wa kalbin ne shi ma wa kalbin ne domin tana nuna rashin faruwan wani abu ne fi zamanin madi wai annafi nafi ne shine yastamiru ila zamanin takallum kun gane to Allah ka sa mu dace ya tahazzab ya'ud yaskunhu yaskun yuhsad kowane ɗin sai ce fi'ilun mudari'un majzumun bilamma wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi duka ne ko fihi jawazan taqdiruhu huwa shikenan Allah ka samu dace idan ka ce li tastanib kasratul mizah ka kusa ka nisan ciwon ba ka ciro wannan lamarin sai zama mene tajtanib kasratul mizah kana nisantan yawan ba kaga wannan jumla kabariya ce kawai labari ne ake bamu to amma idan kana son kayi umarni yanzu kame kame kame ne ka nisanta to wannan lamun ne ita ce take fa'idantar da umarnin shi yasa ake ce mata allamu lamul amri kamar li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi li tajtanib kasrat al mizah ka nisanci yawan ba allamu lamul amri tajtanib fi'lun mudari'un majzumun bilamil amri wa fa'iluhu ضمير مستتر فيه barakallahu fikum saboda me yasa aka tafi ujuban ko ta fara ta na hadir ko mukhatab ko kafarata maf'ul bihi wa huwa mudafun al-mizah mudaf ilayhi liyaftah aliyun an-nafidha liyaftah kaga lam lam al-amri yaftah fi'l mudari majzum bi lam al-amri wa fa'iluhu dhamir munsatir afwan aliyu shine fa'il an-nafidha maf'ul bihi liyutikin kullu insanin amala kowane babban ya kyautata aikinsa allamu lamul amri yutikin fi'il mudari majzum bi lamil amri kullu fa'il mudafu ilayhi insan mudafun ilayhi kullu mudafun insan mudafun ilayhi amala maf'ul bihi mansub wa huwa mudaf hu mudafu ilayhi hmm? a litastanib dauri ne ya kamata saboda tana yin jasma ne lamul amri kaga an kawo ta karkashin jawazimul fi'l mudari na yayi da eh mutalazimani ne ai mudaf da mudaf ilayhi kullum suna lazumtan juna ne tare da juna suke ba a rabe su sai da wani dalili mudaf da mudaf ilai ba shi ma mudaf ilai ne na insani a sosai kuwa abinda ma ya baka sai ka sama a ai wannan bincike za ka yi ta yi bincike za ka yi ta yi barakallahu fikum li wakir sagirukum kabirakum kananan ku su girma manyan ku li allamu lamul amr yuwakkir fi'lun mudari majzumun sagiru wa huwa kabira maf'ul bihi mansub bil fata wa huwa kum ka gani gasa ko kuma ce kafin mudan harfu kitab mimun din nan alamatin dalatun alal jam wannan wannan in ka ce mudafu da mudafi lahi ko yayi ma wani suna suke kokarin fassale shi haka na'am shi ne zai zumi ne damirukum sagiru mudafin kun mudafin ilaihi ko kabira maf'ul bihi wa huwa mudafin kun mudafin ilaihi wasu kuma sukan kokarin fifedewa wal kafu harfin dalun alal jama'a wal mimu ko kuma wal kaf damirun muqatabin kafin kuma sai zama harfin dalun alal alal jama'a mimun shukran ya kuma lan duk ɗaya suke duk ɗaya suke sai dai wata siga ce ta fi ƙarfi ka zo da umarnin shi ne fi ƙarfi shi ne fi ƙarfi kuma za mu ga lamun ɗin tana fa'idantar da umarni ne ba wai sigan filin ne ba a'a ita lamu din ita ce ta sanya mudari in ya karbi umarni kun gane shi yasa ake ce mata lamul lamul amri kawai kar ka zo ka ce mu filin fili amri filu amrin ba filu amrin bane asalin sa mudari ne min al-adawat allati tazmu fi'lan mudari'an wahida daga cikin adawat din da suke mu fi'lin mudari guda da jazma lamma wa lamul amri lamma da lamul amri wal ula tufidu nafiya kalam wal ula ta farko wace kenan tana fa'idantar da nafi ne kamar yadda lam take nuna gaira annan nafi biha ko da yake cewa wata banda cewa kuma kore wanda da ita lamma takan yi ya stamiru ila zaman takallim yakan ci gaba ne har zuwa lokacin da ake magana tun wani lokaci can a baya wasaniya ta biyu kuma wace kenan تجعل المضارع مفيدا للامر تكن سن فعل مضارع ya zanto ya karbi umarni kaga kalla lamma yaqdi ma amara ga tanan ko to sai kuma ala dawatu lati tazumu fi'lain tazumu fi'lain mudari'aini mun karanta in ash-shartiyya a cikin littafin nawa na da to sannan kuma ga sauran adawa din da suke yin jazma akwai man misali man yufrid fil akli yatkam duk wanda ya wuce gona wajen cin abinci yatkam zai koto zai kiba amma wannan fil galib ne ba ko ina bane akwai wanda dama su halittun su ne kiba dan ma abin da zai ci maka kai da kake kaman abin nan kamar sauro wajen siriri abinda kai zaka ci biyun abinda ma zai ci ko ukun abinda ma zai ci akwai wani mai kudi ne yana da wadata gaskiya sosai amma wallahi wallahi in ka gan shi yana nan ƙasa in ka gan shi wallahi ba za ka taɓa cewa shi mai kudi ba ne da zai sa tsummo kana da makamancin wannan sai ka ce talaka sai ka ce irin talakawa nan ne ko aiki ba su da shi zai ka ba mai sadaka ka gani to siriri taka da kiba wani lokaci halitta ce Allah ka samu dace man yufrit fil akli yatakam ina mali shahid din mu man ina fil sharti ina jawabu sharti kaga kenan waɗannan adawatin suna ma fili mudari guda biyu jazma na farko ana ce mishi fili sharti na biyu kuma ana ce mishi jawabu sharti wa jaza'uhu misali man sai ka ce adatu shartin jazima li fi'ilaini adatu shartin jazima li fi'ilaini yufrid zaka ce fi'il mudari majzumun biman wa fa'iluhu dhamir musatun fihi جوازا تقديره في الأكل جاء مجرور وهو في فعل الشر يتخم فعل مضارع مجزوم ب بمن وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره سكتي وهو جواب الشر وجزاؤه من يتأ في سجره يتمتع في كبره وانا ما هذا نسيها wanda ya gaji ya wahala wajen nema abin da zai rayuwa fi sigari lokacin da yake kankanta ya tamatta fi kibari zai ji daɗi idan ya girma ina shahidinmu man ya ta'ab ya tamatta za kuma ka iya cewa man adatu jazmin shaɗi adatu sharɗin jazima kun gani ko بفعلين مبنية على السكون في محل رفع مبتدا والجملة بعدها في محل رفع خبر ذاك إيه كارا هذا النمبر tun da gaskiya mafi karfi man suna ne ma ma suna ce man yattani bi adan nasi duk wanda ya nisanci cutar da mutane yanju min azafin zai kubutu daga cutarwansu ina shahidinmu man yastanib yanju kaga alamatu shaddi a yanju shine mene harfu harfin nun nam shukran harfu harfu harfin illa man yusafir tazdad tajaribuhu duk wanda ya tafiya jarbansa za ta za ta yautu haka ta ganin hatsarurruka mana Allah ka samu dace ai yanzu ma tafiyan ma da sauki sai kana kana shawara da magabata idan suna tafiya a lokacinsu lokacin dazuzzuka ne garuruwa kusan ko ina dazuzzuka ne kawai wani ba sai gaya maka za ka yi tafiya daga nan zuwa kaduna babu gida babu komai sai dai daji kawai ba za ka haɗu da kowa ba a hanya komin tsakar rana sai dai namun daji kawai za ka yi ta haɗuwa da su na eh gas eh wani wani gurin da sauki ba eh da da mugayen yanzu ba gaskiya ne to Allah shi amintar da mu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani in ka fito zaka fito gida ya addu'a bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika to hadda zuwa dai karki shukran barakallahu fikum mata man tadullu ala al-aqil ana amfani da man wajen mai hankali ne mata dakhil min malika abinda dukkan tattala na dukiyarka yanfa ka zai amfane ka to adatu shaddin anan ita ce mai ce ma kuma suna ce tadakhir fili mudari'in wa huwa fili sharti ko majzum bima wa huwa fili sharti yanfa sai zan fili mudari'in majzum bima wa huwa jawabu sharti wa jaza'uhu ma ta zayyi min wani kanti ka tabu da ka tozartar na lokutanka tandam alaihi zaka ne dama kansa musamman yanzu yanzu kaga duk wanda ya mauri wannan hutun zai ji daɗi amma wanda bai yi fa yanzu ka gani kaga sai mu kara gori ma Allah yanzu nawa ne mutane su ne za su wuce nan suna kallon da dama wani ma wani ma zai ga kai ai bari ya saka taiwa da kafa ko ba aiki ko ko ko ci gaba da a ci gaba da karatu to kai da ka zo duniya ina kaga wani hutu laqad khalaqa al-insana fi kabadin a gani an tabakin barakallahu fikum ma tudayyi min waqtika tandam alayhi ma jazima tudayyi majzum tandam majzum huwa jawabu shadu jazahu shikenan jazim majzum shikenan kawai kai express kai sharp sharp din ko ma tutlif duk abin da ka bata shi tagram samanahu zaka biya kudin shi ma jazim tutlif majzum wa huwa fil sharti tagram ja majzum wa huwa jawabu sharti wa jazaohu ma tunfik fil khairi tujza bihi abinda ka ciyar wajen alheri to za a saka maka da shi ma jazim tunfik majzum wa huwa fil sharti tujza wa huwa jawabu sharti wa jazaohu tujza a tujza ai za a zama ne ko alaman jazumin shi ne mene harfu harfi lilla ko to idan muka duba cikin bahas din a shafi na gaba za mu ga haza kun ga gurin haza a cikin bahasin haza wa hunaka adawatun ukhra haza wannan shine bayani wa hunaka adawatun ukhra akwai wadansu kalmomin daban ta'amalu hadha al-amal wadanda suke irin wannan aikin wa tufidu shart ko kuma suna suna su ma suna nuna sharti ne wa ilayka bayanaha ga bayanan su nan zuwa gare ka wa ijmal ma'aniha da kuma ma'anansa dunkule izma izma kalman izne da ma sai aka hada su izma wa hiya tufidu shart ita ma tana fa'idantar da sharadi ne izma daidai take da mene in ash-shartiyya wa wa misaluha izma taf'al sharran tandam idan ka aikata sharri zaka yi nadama kaga kenan zaka iya cire ita cire ta ce in taf'al sharran tandam ya fita sai mahama ita mahama harafi ne a afuwan suna ne shine fa karfi kamar yadda ibn hisham ya rinja ta cikin kato ligai wa hiya ligairil aqil amma idh mahama ana amfani da tin ligairil aqil kun gani kama kamar yadda ma take ita ma mahama da ma dukkan su tusta'malani ligairil aqil mahama tunfik fil khairi abinda duk abinda ka ce wajen alheri ya Allah Allah zai maye maka shi kaga ina fili shardi tunfik ina jawab shardi ya can ma tu'amil tandam a taf'al kai ga fili shardi nan ga jawab shardi mata zaman mata aita ana amfani da ita ne domin nuna lokaci misalin ta mata tu yusafir akuka usafir ma masa mata yusafir aki usafir ma duk lokacin da dan uwana zai tafiya zan tafiya tare da shi haka ga mata nan ko adatu shartin ina fi li sharti jawabu sharti fa yusafir usafir ayyana ita ma zaman ana amfani da ita ne domin lokaci akan lokaci ayyana tunadi ajibka ko da yaushe ka kira ajibka zan amsa maka an ga wannan makana ka ƙara vocabulary su naka ne sosai kuwa ko da yaushe ka kira shine ayyana ayyana ta'ti eh ukrimka ka gani Allah ka samu dace ayyana tunadi ajibka duk lokacin da ka kira ajibka zan amsa maka kaga tunadi fil sharti ajib jawabu sharti jazahu aina lil makan ita aina ana amfani da ta ne ga guri aina tazhab ashabka amma ku duba idan aina ta zo ka gaba ga gafi ilai guda biyu guda biyu ba to ita tana na an yi amfani da ita ne da ma'ana adatu shartin afwan adatu istifham kaman ayyana musaha ayyana musaha anna wa hiya lil makan ita ma ana amfani da ita ne ga guri da haisu misalai anna yanzil zul ilmi duk inda kun ji fassaran wancan ko aina afwan aina ne ko to ita ayyana da muka yi fa me za ka ce fasojan fassaran duk lokacin da mu lura da fassaran fa yawwa kaga kaman mata ne duk lokacin da shi ma to amma an aina da anna lil makan aina tazhab ashabuka duk inda ka tafi zan bi ka nan kuma anna yanzil zul ilmi yukram duk inda mai ilimi ya sauka za a girmama shi kuma wannan magana gaskiya ce haithu lil makan ita ma ana amfani da ita ne ga guri haithu ma yanzil matarun yalmuz zara duk inda tsirrai suka tsiro duk inda ruwan sama ya sauka tsirrai za su fita za su girma kaifa ma ita kuma lil hal kaifa ma tu'amil sadiqaka yu'amilka ta kowane hali kai mu'amala da abokinka shi ma zai maka mu'amala sai mene ayyo ita wannan ita jami'ul babi ne ummul babi ne don za ta iya zuwa da ma'anan makan za ta iya zuwa da ma'anan zaman za ta iya zuwa lil'akil da ligai lil'akil za ta iya zuwa lilhal ita ummul babi ne kawai shi yasa ya ce mana ayyu tasluhu li jami'il ma'alim mutaqaddima ita tana ingantuwa ga dukkan ma'anonin da suka gabata to ku duba idan kaga ayyu abinda za ka yi ka duba abin da aka raba ta ne zuwa da shi in aka ce ayyu zamanin to wahe lilmini ta dulla na maniya ka gani in aka ce ayyu makanin ka gani in ban ci wannan ko na? ai daga nada yunadi madalla harfu harfin illa barakallahu fikum al'adawatu lati tazmu fi ilaini ithnata asharata adatan guda goma sha biyu ne in da izma wa kuma harfa ne in da izma dinnan su harfa ne ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وأين وجميعها أسماء سوسن دك سنين إن شاء الله تعالى إذا الله كم gobe sai mu ta afwan ranar litini ko ala fa'il khamsa wa rabuha kada mu ta zamu fara kalab a ranar insha Allah ta'ala